ولا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء دار الحميد bakwai ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin daidai za mu tashi darasi na hamsin da ɗaya hadisi mai lamba ta 280 za mu tashi 281 shafi na 102 a wannan littafi mai albarka na amal yau wal laila na ibn sunni rahmatullahi alaihi a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatul salafiyya da ke unguwar gwamnatin albasa inda za mu ci gaba da karatun mu a darasi na hamsin da ɗaya kamar yadda muka faɗa shafi na ɗari da biyu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya agaza mana malinki babu ma ya kulu liman amma da anhu al'ada babun babi ne da zai bayani akan abin da mutum zai faɗa ga wanda ya zo ɗauke ba wani abun da ci a wani lokacin da aka kuna tsaye da wani sai ga wani zari ya makale a cikin gemunka ko jikin rigar ka zai karkace ko faru to idan mutum ya ma irin wannan aikin ne zaka ce ma shine wai abin da za a koya ma wani ya dan karkade ma wata kura ko wani zari ko na abu da ya makale a jikin ka ya jire ne zaka ce maka قال أخبرني محمد بن حمدويه ابن سهل قال حدثنا عبد الله بن حماد قال أنبأنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن فائي قال حدثنا إسماعيل بن محمد السهمي مولى عبد الله بن عمرو قال شيء مالم ابن السني yake malamin sa Muhammad bin Hamdawaihi ibn Sa'ad ya karanta da shi shi ma ya biyo daga malamin sa wanda ake kira Abdullahi bin Hammad shi ma daga malamin sa Sulaiman bin Abdulrahman shi ma daga malamin sa Usman bin Fa'i shi ma daga shehin malamin sa Isma'il bin Muhammad As-Sahli Maula Abdullah bin Amr shi kuma bararran bawa ne na Abdullah ibn Amr bin Al-As amma abu da yake daidai Abdullah bin Umar قال يتي سمعت سعيد بن المسيب يتي نادي سعيد بن المسيب رضي الله عنه ko rahmatullahi alaihi wa haddi na ji shi yana zantarwa sa'id bin musayyib sirkin abu huraira akhirul mutaqaddimin ko yawa karshen magabata idan aka zo kansa an kure a gaba a cikin salafus salih sai ce an abi ayyub al-ansari an karbo daga abi ayyub al-ansari mai farin gida ko shine ya sunan zama Khalid bin Zaid shine wanda ya sauki annabi alaihi salatu wasalam a gidansa lokacin da annabi ya hijira daga makka zuwa madina to shine kharij bin bin zaid shine abu ayyub al-ansari shine malaman mu ke ce masa ne farin gida eh farin gida ne kan gidan da annabi ya zauna ai ya fi kowanne gida wato daukaka radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى wai ya cire wani abu ko ɗan zare ko wata kura daga cikin gemun annabi alaihi salatu wassalam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi mata Allahu anka ya aba ayyuba ma takrau kai ma Allah ya shafe ma ya kai abu ayyuba da duk abin da baka so kai ma Allah ya raba ka da shi yadda ka goge mun wannan dattin kai ma duk abin da baka so Allah ya raba ka da shi ya shafe mai wannan addu'a ce mai kyau mai kyan gaske nau'u na haka wani nau'in daban قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون قال حدثنا احمد an gane ko um, kamar yadda an ba a cikin alkalin tsayi na ibn taymiya ya ya soki hadisin saboda kusan mutum biyu daga ciki an gane wannan Usman bin Faiz din da'ifi ne wanda za ku ga kusan mun faɗe shi a baya ba ga ko wanda sun raunana hadisin saboda wannan wannan bawan Allah to wani nauyin daban قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد ابن هارون قال حدثنا احمد بن هارون قال حدثنا احمد بن مهدي الاصبهاني قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا ابو هلال الراسبي عن قتاده عن سعيد بن المسيب ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه شيخ مالك ابن السني يكي مالك عبد الرحمن بن سعيد ابن هارون يا كرنت shi shi ma ya jiyo daga malamin sa Ahmad bin Harun shi ma daga shehin malamin sa Ahmad bin Mahdi al-Asbahani shi ma ya jiyo daga malamin sa Imran bin Musa shine malamin ya jiyo daga malamin sa Imran ibn Musa sannan shi ma ya jiyo daga malamin sa Abu Hilal al-Rasibi shi ma wannan Abu Hilal al-Rasibi sun ja masa layi saboda majhul ne shi kuma ya biyo daga katada mun ce katada makawo ne yana cikin tabi'ai baya gani amma duk abin da ya ji ya rike kenan duk abin da ya ji shi sa wasu daga cikin magabata na lokacin sa in suna so kan su manta abu zai su yi ba sai ka tafi ka gama gantalin ka ka dawo ka ce da Allah wannan abun kawai zai biyo mai eh duk abin da ya ji ya rike Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kuma mafi yawanci an kuka lura za ku yawanci makabi suna da wannan baiwa kin limaman duniya da ake da su malaman duniya Ali ke kaga ai makawo ne Bilbas makawo ne amma duk wannan karatu da gari ana dauko littafin Bilbas ana yi zama yake rika yi da ka ɗaliban ne suke yi yadda kake gani a harami ana da majalis nan akwai ɗalibai na gane gajeri waɗanda su duk abin da malami yake rubutu ciki idan mutum ya je harami zai ga wannan har wannan majalisin malam Abdul Muhsin Albade akwai mahaifin da Abdul Razak akwai fiqhul ali ayyati wal azkar littafi ne mai kyau mujalladi biyu na taɓa samun littafi amma na ga wato mutum ne mai salo wajen karantarwa to na ga ɗansa yana tafsiri da ɗalibai da ƙaƙurai a gefe waɗanda duk abin da ake ga kome kawai za ka ga ƙoƙarin rubutu ciki to irin wannan ne shine za ka littafi ya fito littafi ya fito to shi kansa alikin yana da wannan ɗaliban duk wannan da daban da da kaga sun fito an yi akan aikin hajji akan tauhidi akan kaza duka ɗaliban ne suke rubuta wani lokacin kuma an kasa aka yi sai a samu wani ɗalibin ya je ya zauna ya rika bin kasancin daki daki ya rubuta shi sam sannan ya fito da shi a matsayin littafi abin da suke yi ke to ka tada kamar yadda muka faɗa makaho ne makaho ne shi da wani malamin yake cewa shi irin wayannan ma ba a je maka ba a je musu makafi domin makaho shi ne jayi sai wani ya ware shi a akwai makawo akwai makahuri akwai makajidin yawwa su sai su ware a ce kai kana jin wannan cewa makahuri ka san wanda yake da ilim kenan an fahimta da kyau ko eh a makajidin shi ne illiterate an fahimta da kyau ko eh ko da yana gani فإنك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور yanzu ma su jana rabiu Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin malaman Kano ma su jana rabiu kaga duk magana tajwidi da ake a ƙasar Hausa yana ci wanda suka yi wato tajwidi tajwidi na karatun tajwidi a ƙasar Hausa ba ba shi jani rabi wanda za ga kowanne ka je gidan rediyon Kano kace a ɗauko ma irin tsofaffin kasa da za ka je yana karantarwa kuma ba fa wai bangaren tajwidi malami ne wato bi ma'anar kalma in ka je aka je majalisinsa kowanne littafi ka je da shi zai biya ba kana jan baki idan kai kuskure zai ce kuma duba kai kana kallo littafin akwai wanda daga cikin ɗaliban da wata ran muna magana ya ce mana wallahi akwai randa sun je gidansa ya ce masa ya je ka koma littafi kaza a waje kaza ya je ta duba a kantar da tafai ya da ya ce wata a ɓangare kaza za ka ya ce awa na kaza a nan za ka za kudu a ta littafin ya je ɗaukowa zai za kudu ya san inda yake abin da zai baka mamaki duk littafin da aka zo gabansa da shi kowane iri ne na kowane fanni za ka biya kuma kai ban kuskuren wanda ni zai gaya maka yace ka kuma duba in baka gyara ba zai gyara ba to shi za za ku ga irin wayannan disciples din da ake faɗa idan suka zo a kasar Hausa ne kawai ake mai da su a Najeriya amma ga professor ne da Allah ya ji kansa muna da shi yau da gurin inda ya zo garan kai sallah gurin mu yake zama ba a gida da sallah a kira ka ji ilimi na zuba malam professor ne a bangaren su yake da yake shi kuna hira ka ji baiwa ta musamman saboda haka a daina ku amfani da wannan shi sa wata baiwa Allah da nasi hirar da kwanaki ta ce wai yatta yatta wannan ce mai sunanta ko gurguwa ce ta haife ta da ta tasa ce ta tafi kai ta primary primary da ta je sai wani hidimar ta ya kalle ne ne ta ke ne za ki kawo ta ba a kamata ya gide ki kai ta kawai ta yi ba ta ce ya ta ba almajira ba aka ta gaya maka ta ce ya ta ba almajira ba ta ɗauke yadda ta yi tafiyarta wallahi zancen da na kai hirar bai hirar da na ji hirar zancen da nake muku wannan bai Allah ta zama dakta ita wannan gurguwar ta aka yi gori cewa wai a biya mai shi ne bara yanzu biyan fi dakta eh a ba malam ba inda zai je ai to shi ne duk irin wayannan duk wanda kaga Allah ya ajiye shi a doron kasa to yana da wata baiwa ta musamman da yawan mu ba ma yi wa kanmu to wata al'ada ta ji ta ba mu san da yi koyi wanda muke da ita ba amma a kan kanka ka zauna kai wa kanka to wata al'ada ka ga me yake strength ɗinka menene weakness naka wani opportunity kake da shi sannan wani threat ne yake duk wannan ka kalla to shi ne za ka san abu ya dazo ka san me za ka yi ka amfana ka kuma amfana da wani to da yawan uba mai yaukan mu wannan to shi za muke zama inda muke sai ga mutum yana nan bai sai da dankalin hausa shekara goma kwanan uku ne shekara goma gada za a ga kwanan uku ne a gurin saboda bai yaukan su suwa kananin ba shi kansa ne bai san baiwarsa ba wataƙila ba wannan ne abin da Allah madaukakin sarki ya zai sa ya wato ya samu ɗaukaka da shi ba amma ya makale a gurin ko kuma irin baiwar da Allah ya mari ya kasa fada da tunaninsa yanzu daga irin baiwa da Allah ya yi wa mutanen tinodi da da wa ake kiransu da furniture ai wannan ba ba wannan baiwar suka yi amfani da ita bayan suka je kaga miliyoyi suke ka je ka tambaye masu auren da yaya za su gaya ma nawa ne gado kai baka san nawa bane sai in nan yanzu kana san na kasa da mujiyar da yake ne sakandi wallahi sai dai wani ne in aka dan gyara shi ne za ka ce na kasa da mujiyar ɗaya sai dai sakandi ga abu jayin da na ga yana sa da turanci ba ga shi ka tambaye shi kai sai dai sakandi miliyoyi ake magana za ka je ka kalli kujera mai kyau a ce ma miliyan uku miliyan hudu kujera kawai ban da gani sun gyara abubuwan su shi za ka ga suna samun wannan da dawul din ka je ka kalli masu tanki na azuro kana zuwa kulen sai a ce ma ta ji kyau kulen in za a yi ma da aiki a ce ma dubu ɗari ko dubu saba'in ko dubu ɗari da hamsin haka suke yi to wannan shine abin da ake bukata kada mutum ya zo ya raina kansa ai shi kaza a yadda Allah ya halitta ka yi ma baiwa to kai amfani da baiwa duk baiwar da kake da ita kai kokari ka amfani da Allah baya yin mutum ya kyale shi kawai ba wani abu baya haka a sunnar Allah in dai ya halitta ka to yi ma wani abu kai ne ka kasa ganowa kwarai kuwa to wannan shi ne to shi ne yake gaya mana yace al-asbahani qala hadathana imran bin husayn shi kuma ya ji daga ma'ibul musa ya ji daga malamin sa imran ibn musa shi kuma daga malamin sa abu hilal al-rasbi shi kuma daga qatada kan qatada muke bayanin nan shi kuma daga sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib kuma asrul mutaqaddimin mun fada yace Allah wa ayyuba al-ansari radiyallahu anhu lallai abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda akhadha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an ya tire wani abu daga jikin annabi alaihi salatu wasallam ko jikin gemun sa ko riga ko da irin kwaro ne kawai ka kore wa mutum fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya la yakun bika su ya aba ayyub addu'a ce in sha Allah babu wani abu mai muni da zai tabbata a gare ka ya abu ayyub al-ansari la yakun bika su ya kuma maimaita ba wani abu mai muni mara kyau da bisa ne ka fa alike nau'un aka قال أخبرنا أبو القاسم ابن منيع قال حدثنا محمد بن كليبي kaga ba ruwansu kaga kulaibi dan karamin kwikwiyo kenan ba eh kaga ba haka zan suka za dan kulaibi ba قال حدثنا حسان بن ابراهيم ابن عبيد الله بن بكر الباهلي shehin malami ibn sunni ya ce malamin sa alqasim bin maniya ya karanta da shi kuma daga malamin sa muhammad bin kulaini ba ruwan su za ga mutum ko sunan baban sa kata ko mutukar ba a musulmi ya mutu ba ruwan sa shi ne tunda sunan sa ne kyau ne zai faɗa kawai na ta dai bai kyau ne na na baban sa kuma ba wani abu isa ikrima zai ce ikrima ibn abi jahl kare kuwa da ikrima ibn abi jahl ala buka a gocin bankar kama ba a bukata ita ce guda ɗaya a can da yin take da wannan biya kata su duke mana a bayin daji ta biyo ba a rana su ta zana duba shi kuma daga malamin sa Hassan bin Ibrahim bin Abdullahi bin Bakr al-Albani shi ma daga malamin sa yake kala akan Umar radiyallahu anhu al-lihiyati rajul aw ra'atihi shay'an sai da Umar ya tire ya tire wani datti daga cikin gemun wani bawan Allah an kawo shi da dinnira mubaham ba faɗi sunan bawan Allah ba daga cikin gemunsa ko kuma daga cikin gashin kansa faqala rajul sai wannan mutumin yace sarafa Allahu anka su'a kai ma Allah ya kawar ma da duk abin ki shi da abin da bawo yake to Allah ya raba ka da abin ki eh faqala Umar sai Umar yace sarafa Allahu anna su'a mundu aslamna yace Allah ya raba mu da abin ki tunda muka musulunta eh ai kana musulunta shi ke kana musulunta shi ke inda za ka mutu kana musulunta ka mutu dan aljanna ne kai ba wani dogon hisabi amma idan mutum ya je muka je yanzu duk yanzu da muka taso a musulunci dogon hisabi za yi domin sai an bibi ba amma man sakulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu tsakanin gudun da badi din da sai an auna wanne yafi yawa wani bawan Allah ya musulunta a nan wajen madawai ya zo tsallaka titi musulun da zama kenan ya zo shekarun baya ya zo tsallaka titi mota ta buge ya mutu ko tsallar ma bai ba kuma dan aljanna ne bare kuwa kaga ai gine kamar usairam da muke faɗa usairam a yakin uhud ai kaga shi ma lokacin da annabi ya baro ya tawo an tawo yaki yana cikin kafirai amma da garin ya ji cewa kai ya kamata ya zama a kafurci ba fa ya zo ya musulunta aka gwamna yaki kawai aka ga gawarsa cikin ta musulmi a mutum saba'in kin nan da aka yi wa shahada musulmi sauran jabai sai ji su a'a me ya kawo shi cikin mu ya shiga bultu ya shigo kuma sai annabi ya ce musu ai ya musulunta yace idan kuna so ku zo ku ga wanda bai taba sallah ba eh ka kunna amma idan je taji ya sauka kai za ka biyo mai ka zuba kwarai kuwa dan na ranka ka zo ka kure saboda haka yace in kuna so ku ga dan aljanna da bai taba sallah ba ku zo ku ga shi gashi nan al-islamu yasibbu ma qabla shi musulunci kana shiga duk wani abu da yake tare da kai na laifi sai Allah ya goge ka zama sabo to wannan shi ne to sai yace abin da muka musu ka san na war baya daga kafa yace abin da muka musulunta mu Allah ya yi mana abu abun muni walakin idza ukhida anka shay'un fa qul yawwa ka ga malam kar ka tsaya yi mana kama kai idan wato aka dauke wani abu daga gare ka kawai aka ɗauki wani abu daga gare ka aka cire ma wani datti abin da zaka ce fa kullu ka ce aka nade ya zaka khairar annan ke ya ɗauki alheri ka dai faɗi wannan eh ya ɗauki alheri domin a ɗauke wannan datti da kai da ai alheri kenan yace ka dai faɗi wannan kawai amma kaka jingina a kan wani abu yawa shi sai na umar ba ba da ba daga kafa in abu ya tabbata authenticity yake nema ya inganta annabi ya faɗa shi kenan in bai inganta ba to karka ji gina annabi shi ne kuma daidai to shi za a ga ya ce mursalun da'ifun mala albani ya ga a cikin takridin da yawa alkalimun tsaye kun sa akwai alwadulun tsaye mina alkalimin tsaye to shi alkalimun tsaye din yawa shi kuma nawa ibn al-qayyim dalibin da ibn al-qayyim al-jawziya shi abin da ibn al-qayyim yake alkalimu tayyibun garo za ga kamar an diddin ma abubuwa shi kuma ibnu tayyib ya zo shi ne ma warwara ai shi ne za ka wasu daga cikin malai ba shi na kama suna ba za ka je malami ya zo ya ce wannan abin ya kasu gida hudu saboda wannan salon ibnu tayyib gida biyar an ce kaza kaza kaza salo ne na ibnu tayyib saboda shi haka yake abubuwan su warwara to in ka saba da littattafan ibnu tayyib to haka za ka ga yana yi zai koya ba za ka koya sosai zai dawo wanda wanda yake wani lokacin ibn taymiya in yayi magana a littafi sai mutum ne zurfin ilimi ne zai fahimta amma ibn taymiya ne za ka gani zai ma warawara babu ma ya kulu illa waqa kabira babu da yake magana akan idan wani babban al'amari ya faru aw hajat rihul muzlima ko kuma iska mai duhu da taso kamar lokacin damunan nan iska mai duhu ta tazo قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا عمرو بن عثمان وأول السند قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا داوود بن رشيد قال قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زهدان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك يقول السنية مالك أبو عروبة يا كرن shi kuma ya je daga malamin sa Amr bin Uthman wa hawala sanad wani sanadin da banke ko sai yace to sai ibn sunni yace wata hanyar da ban sai yace akbarana abu ya ala shine sahibul muslim da wa yana cikin malaman sa a farko to sai yace abu ya ala ma ya ya karanta da shi shi kuma ya je daga malamin sa Dawud bin Rushayd shi kuma daga malamin kala duk su biyun sun ce da isnadi na farko da na biyu yawwa haddathana al-walid bin muslim kaga din sai hada a gurin malami ne yake da an hadu yawwa ana ambata da bin abdurrahman shi kuma daga malamin sa ambata da bin abdurrahman kaji wani suna ko ambata shi kuma daga malamin sa muhammad bin zazan shi kuma daga malamin sa anas bin malik radiyallahu anhu qala yace wa qala daud bin rukayd an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at kabira idan wani babba al'amari ya faru yanzu a lokacin ne mutuwar dan ta tafi a ce babban al'amari ya faru an fahimta yawa ko mutuwar sarkin Kano alhaji Ado Bayero ya ce waqa'at kabira yace to qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan waqa'at kabiratin aw hadat rihun idan wani babban al'amari ya faru ko iska ta taso muslima da duhu fa alaikum bi takbir na hore ku da yin kafara fa innahu yudil ila ijadal aswad domin yana tafiyar da kura da duhu amma zai ce ma maudu'i ba burke ta ne bai inganta annabi ya faɗi wannan ba wani ne ya ya koyi ya faɗa yawwa shi kuma addini ba a bukatar fabrication abin da ingantaccen abu ake so ka kawo eh bala ya kawo a cikin silsilatul ahadith da'ifa babu ma yaqulu idza qadalahu hajata babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan aka biya ba bukata ka aiki mutum ya je dawo yayi ma bukatar abin da kake bukata yayi maka ko ba kawai mutum zai je daji ajiya nan kawai kai mabanda ajiya duru ajiya nan kawai kai shiru to shine za a koyar da mu me za mu ce قال أخبرنا القاسم بن نذر بن نذر قال أنبأنا الخليل بن عمرو البغوي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك بن السني yace malamin sa alqasim bin nasr ya karanta da shi kuma ya je daga malamin sa khalid ibn amr al-bagawi shi kuma daga malamin sa abdullah bin mubarak jaribi kuma babban malami shi kuma daga ma'mar shi kuma daga malamin sa qatada ibn da'amat as-sadisi shi kuma daga anas dan malik radiyallahu anhu kare yace halaba rajulun li rasul sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo ya yi wa wato annabi alayhi salatu wassalam mani tatsan nono ya tatsan masa nono a cikin dabba ya tace nonon dabba faqala sai da ya gama sai annabi ya ce Allahumma jamilhu Allah ka kyautata bawa Allah nan ka kyautata shi kyautata daga kyau wato wanda ya aru da duk furfura ta tuka baka duk sai ta koma baka kawai duk gashi ne koma baka yuzidi Abdulrazak ya kawo a cikin musallaf nasa al-musallaf na Abdulrazak a cikin hadisi mai lamba ta dubu goma sha tara da ɗari hudu da sittin da biyu aka yi bin abin shewa shi ma musallaf nasa hadisi mai lamba ta dubu ishirin da biyar da ɗari takwas da ashirin da uku to a cikin isnadin akwai masuhudi wannan musallaf kamar yadda nake faɗa yanzu ya riga ya yi wato tsadar kirkiri amma yana da zuwa ce ɗalibin ilimi in ma baka da na Abdulrazak domin na Abdulrazak ya fi tarkace a ce kana da ɗan kula abin sheba sosai kuwa sai a laibura da ka kawai akwai wannan littafin gaskiya mutum zai more sosai to amma yanzu da littafai sun zama ko da na ga wani ya sa ruhul ma'ani na alufi dubu ɗari da tamanin da biyar mujallabi goma abin da da baya kun dubu arba'in arba'in ma sai kaga an ce ya yi kuɗi amma Allah ya san shi yanzu mujalladi ko kuma da wani ɗalibin ilimi da ya ce in ko ba haka ba kana ji kana gani za a yi ta wasu zantuttuka in aka zo gurin sai dai kai shi adalci ya ce kaza ba kai saka karyata ba domin kuma ka karanta ba ka karanta ba to ma ne yake babu shirki to babin da zai magana akan shirka Allah ya kare mu ita shirka kullum magana da muke yi shine ne binda idan mutum yana yi mutum yana wa Allah to ba zai yi jiya da wuta ba ba kuri yan zai a wuta ba ba kuri yan ba ba noziri ba ba kuri noziri ba bi ifom zai suke da wuta amin ya Allah ai kalibi da fiha balai kita ko jiya na biya wa ɗaya daga cikin malamai tauhidi a arziki abin da nake wa yara kenan nace musu ko ji ku kai malamai sun yi sabani akan wani abu wani malami ya ce kaza shirka ne wani ya ce ba shirka bane to kar kai domin baya cikin abubuwan da suke dole domin kar mutum ya je ma cikin adadi ita illa shirka in na ba ku misali ne idan duk garin nan kakau za a haɗa a sauke ma a gaba da a yi ma saukan Qur'ani in dai kamar da kana jirga wallahi Allah ba zai kula da na rantsi da Allah ko kallon da Allah ba zai ba me annabi yake ne idan mutum ya mutu mutum arba'in muwahidun waɗanda suke masu tauhidi shi sa ka yi kokari ka saba da mutane a makaranta gurin addini yadda da zarar sun jira zuwarka mutum zai aje abin da yake je gaban gawa kai rike wa Allah magiya ba abokin da ya gona gurin haduwa da gurin Allah addinin Allah babu wanda ya gona wanda ba da harka business wata nan ya ji mutuwar da aka inda wani ciniki ya zo zai iya ba zai iya hakuri da cinikin ba sai ya gama ya je musu gaisuwa daga baya amma a haɗuwar addini mutum ajiye komai yake ya je kan gawa kai wa Allah magiya to annabi yace idan mutum arba'in suka haɗu akan gawar mutum suka yi wa Allah magiya muwahidun masu tauhidi waɗanda ba sa shirka annabi yace Allah zai ba su ceto mutum arba'in kawai amma suka ga dace arba'in ka za abu ne mai wuya ba shirka ba da gaba ɗaya kawai kokari mutum yake gaya zai gina addini akan biyayya Allah shi kadai baya haɗa shi da kowa don Allah ya taimake ka abokanka kai za ka iya zama ka yana halin kawai kai kana da irin wayannan abokan sosai kawai ka zauna in ka zo ka yi tunani kawai ka ga in ka ga ma ka yi ne kana da irin wayannan abokan da kake jin wayannan daga ko alin sunna ne ba ta daidai abu ne mai muhimmanci Allah sosai kana da su wanda da sun ji rasuwar ka ko me suke za ta hakura fito to wannan shi ne illa domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار in dai mutum ya mutu yana Allah shi gaba ba Allah shi Allah ya kare آمين يا الله قال أخبرنا أبو يعلى قال أنبأنا إسحاق بن أبي إسرائيل وحول الزلل قال أنبأنا أبو أنبأنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثني هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد العزيز في قوله تعالى شيء ما لم يكن السني يتبال موسى أبو يعلى صاحب صاحب المسند مسند أبو يعلى مجلد بيه yace ya ji daga malamin sa wannan shi kuma ya ji daga malamin sa Ishaq ibn Abi Isra'il mun faɗi ma'ana Isra'ilu a larabci Abdullahi kenan shine Isra'ila ya bani Isra'ila ya ku ya'yan annabi Yaqub domin lakabin annabi Yaqub yawa amma wai ne Isra'il bani Isra'il da kake gani fantararru ne ai wannan Isra'il wa Isra'il Isra'il da ake magana yanzu wayannan fantararru ne fantararru ne ai da ba ga Allah ya faɗa shi ba minhum muhtadin wa kathirun minhum to wayannan kenan sunatan yawo fantararru kenan yawa to shi ne yake shi kuma ya biyo daga wato malamin sa wala sanad wani isnadi abubakar annai saburi wanda dai kake ji rawu da saburi shi shi kuma daga malamin sa abu yusuf al-qalusi shi kuma daga malamin sa ali bin ba'ar shi kuma daga malamin sa hisham bin yusuf shi kuma daga malamin sa Jurayji shine Abdul Malik ibn Abdul Aziz shi kauli da ala cikin fadin sa madaukakin sarki da yake cewa shura ka khalaqu ka khaliqihi aya ta tsaya ce da cikin zuwa jira ya farko aya yake kul man rabbus samawati wal ardi kul illah ko kul afata kul afata kasu min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra yace kul hal yastawi zulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi yace ba ta sha ba da khalqu alayhi yace kulli lahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar yadda haya take shine kul dine da su man rabbus samawati wal ardi waye ubangijin samai da kasai Allah yake kulillah sai ne musu Allah ne kafiran da aka ce musu waye ya halitta sama da kasa za su ce ba Allah ne waye mai azurtawa ta Abu Jahil da shi da mabiyansa duk sun yadda Allah ne yake arziki amma abin mamaki wani musulmi yanzu bai yadda Allah ne yake arziki ba duban da haka me za ka kurin boka dan wani ya fara tagowa yanzu ne da ne ka ko su kafirai da aka tambaye su waye ya halitta zambai da kasai waye ke azurtawa waye kake yake kashewa ya raya za su ce ma Allah ne amma musulmin yanzu shi da bayanin da nake yawanci ko da yaushe kafirin na idan wahala sai wahala kuma tai gumu Allah kawai yake yake goma gurin sa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma nadahum ila al-bayt idza hum yushrikun idan kaga kafin ya dawo ke gantaka to Allah ne ya tsirar da shi amma da ya shiga jirgin ruwa ya jera tambal tambal ba da san kiriniki ba kiran jesus ba kiran gumaka babu Allah kaɗai yake kira Allah ya ce amma da na tsirar da su sun tsallake san dauri sai koma shirka sai ci gaba to amma mu musulmin yanzu in ya ji wahala kuma zai tafi gurin boka ka gane bambanci yawwa su da suka ji wahala gurin Allah sai dawo shi ko musulmin yanzu mu wahala sai wahala sai koma gurin boka ikiri ma bi da bi da min ga ba da misalin da karkashin wannan aya ai dalilin da yasa ya musulunci kenan ya zo kawai shi bayan an kashe babansa a yakin a yakin badar a badar aka kashe saboda haka aka zo kawai ya ji maka taimar zafi ya ce kawai barin garin zai ya zo ya hau jirgin ruwa ana cikin jirgin ruwa sai yake ruwa wai ya motsa ya fara tambar-tambar sai mai duka jirgin ruwa sai mai jirgin duk jama'a kowa ya koma ga Allah ba ba mutum yi bane yace kun san ki kada ne ya tsere da dan yace na na ka ta fadon jirgi kowa ya rike kira Allah shi kadai ba kuma mutum yi bane ana tsayawa a gurin bayan jirgi ya tsaya sun kubuta sun ce ya kuka kuma musulmi wani duk da kira Allah sai ce kuka shiga wahala shi kadai muke kira yace to wallahi da sake ya kuma je mu je ki abai shi gaba ya dawo ya zo yace shi musulmin da yace a biyo da su kawai ake Allah shi kadai yake komai ba wani da yake da shi musulmin da sake ya ga zahiri a aikace saboda haka wannan shi ko da yaushe ji yadda abu zai je yanzu kar ka yi ka kauce wa Allah ka yi duk yake komai jarabawa za ta iya zuwa ma Allah ya gaya za ka domin shi Allah yana da wani abun kace na sani kai to sai ya gwada ka yawwa to kokari za ka yi kaci wannan jarabawa na ga ba ku misali ala ramman mai wanda aka zo da shi yace shi na ɗaya yake so wanda ɗaya ala ramman mai yace na ɗaya yake so aka buga sai shi wannan gwani bai yace to ba komai na dogara da Allah da aka zo aka ce kuri a zai yace ya dogara da Allah tunda su kare da wasiya da su biyu kowa na ɗaya yake so sai aka ce to za a yi kuri a zai yace to za dogara da Allah aka zo aka buga kuri ana bugawa mutumin ka ce na gona goma kuma shi ne na ƙarshe yace billahi na azim ba zan ba aba araba billahi al'azim ba zan ba to haka Allah ya kaga ba je ko ina ba Allah ya ga ka ce kai ka dogara da shi to wani ya gwada ka wallahi je mai ruban da shi ne yake doka ka ni ni ya bar ma dawa ki ya dauko na biyu yace ni na hakura da na haka sannan ba ga tsura a kai to shi haka Allah yake in ka ce kai na ta ne to sai ya gwada ka in ka ci jarabawa kuma shi ke nan sha Allah sai ka zukara ta tafiya zalim alim to wannan shi ne an gane to kun ga to Allah madaukakin sarki yake gaya mana za ce ma Allah ne kul afattakhatu min dunihi awliya shin yanzu kwanaki wanda yake koma bayan Allah a matsayin masoya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra waɗanda su akan kansu ba za mallakar wa kansu amfani ko rashin amfani cuta da amfani ba ta iya wa kansu komai sai Allah ya ce kul hal yastawi zulumatu wa nur yanzu ka hada haske da duhu tsakanin musulunci da kafirci ai tsakanin haske ne da duhu shi ta kan wani yanzu ne na ma ka je to illa da je muke cikin duhu a wallahi ba cikin duhu muke lalibe ba ai wani za ka ga da ana tattauna sai shi ko abin lalibe yake a duhu a me bin Allah da Allah ba a duhu yake lalibe ba wato a haske kake wato a fili yankarar kan wanda ya kuma cewa lalibi ya ke cikin duhu kai da in dai Allah kake bai kai ba a duhu kake ba yawwa shi ne da yake bin wani shi ne lalibi a duhu amma yanzu annabi a haske yake yawwa a cikin rana yake bai san wanda ta bude ko kuma wata da daren sha hudu komai kana garin sa ko allura ce ta fada zaka dauko to shi ne bambancin duhu da haske an gane ko to shine yake cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu fa khalqihi fa tajaba al khalqu alayhi ko kuwa suna sanya wa Allah madaukakin sarki wasu abokan tarayya shine gura shuraka me muka zalle wala hal yad'una ama wal basir Allah ya kuma zuwa shi yanzu ka kwatanta al'ama makawo wal basir da ne gani waye makawo wanda ba mu ba musulmi ko koda ba kawo ne to shine da gani shine sai nan Allah ya kuma cewa ya yanzu ka fadinta a zulumatu wa nur wala tadda zulumatu wa nur ka daidai da wanda yake duhu da wanda yake haske Mutum Allah ya ce an ji adu lillahi shuraka shin ko ku sun sanya wa Allah madaukakin sarki abokan tarayya ne shuraka jami'i ne na shari'a ka khalqihi kada ku ka sarki waɗanda suke halitta irin da Allah ba ta sha ba da farko alayhim sai ya rasu halittar su ta ku dai musu rikice musu sun yi kamar sai dai ya tsakanin halittar Allah da ta wata ai mun sha faɗa da zai sama da ƙasa haɗuwa aka yi aka yi wata ran kawai sai in Allah kawai yana jin hauki sai ba za a yi ba za a yi ruwa ba sai kuma ya ce wallahi yanzu za a yi ko ba haka bane amma da yake ta da shi kadai ko kuma Allah ka sai ce kar a yi masa ruwa ya baya su na sama ya ce kuma ruwa ya sama ya yawa a sama dubu ki za a yi amma da yake halittar sa shi kadai ba wanda ya je makaran bai lokacin da ya ga damar yin ruwa yake yawa shi ne Allah ya ce kulli lahu qadiru kulli shay ga mu duk abin da ka gani da wanda baka gani ba ma Allah ne ya halitte shi wa huwa al-wahid al-qahhar shine kilo daya daya wanda yake karfin kowa kuma وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يجيني سورة الرعد أخبرني ليس من أبي مسلم أنا أبي مثلت أنا هزيفة أنا أبي بكر رضي الله عنهما لأن هزيفة لأبي بكر لأن أبو بكر سوسك روايتك yake in ma akbara zalika huzaifa an nabi sallallahu alaihi wasallam ko ne huzaifa ya ba da wannan labarin daga annabi wa in ma akbara hu abubakar radiyallahu anhu ko kuma sai na bakar ya ba da labarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala cikin su biyun wani da ya faɗa yace a shirku akhbatikum min dalilin nabi shirka tana kuya a cikin ku kiyan da yadda wato tururuwa take tafiya a kan ba cikin duhu an san ba aiko katon dutse fare da dutse na wuta shine ba hausa kenan sunan da kawai zai wuce katon dutsen guda amma a gurin hausawa zai ce masa an gane ko yawwa to sai ce akan ka ga ne yanzu ya tururuwa jariri ya ce ya ci ta hau kan dutse a duhu ya za ka ganta to yadda shirka take kuya cikin zukatan mutane ya fi yadda wannan tururuwa take ɗan tururuwa take kuya a kan ba. Wane mu? To shi ne yake faɗa, to shi ta kaga ko da yaushe sai mun nemi kari da ni, shirka. Kan mutum ya je koma zuwa ga Allah, Allah ya ce ba ruwan da shi. Ta ne yake kulla ya Rasulullah, sai muka ce ya ma'aikin Allah, wa hali shirku? shin ita shirka ba ita ce ba komai bace ai wa mashirku ita shirka ba ba komai bace illa ma bi obi da bidu lillahi azza wa jalla ba dai bauta wa wani wani koma bayan Allah madaukakin sarki ai mun zaci wannan ita ce shirka ya rasulullah um ita ce shirka akwai wani abu shirka ne banda wannan in ba bauta wa wani Allah ba aw ma hadu illa ma Allah ko kuma a kira Allah da wani sa ko yaji Allah sai kuma yaji ya dabda ya ilu ya Allah sai kuma yaji ya dabda ya ilu ya kira Allah kuma ya kira aljanna kaga ya hada ko yaro ka ya ilu wannan aljannin guda bakwai da ake amfani da su bokaye suke amfani da su rana rana kowanne da ranar da rana asabar aljaliwa ne ranar litinin aljaliwa ne za a littafi ne ba wani na larabci wanda zai koya ba wannan abu a gaya ma wani a gaya ma cewa tsakiyar dare za ka tashi in dare ya tsada kawai mutum ya tashi da dare a ba shi wannan wurin da ke kiran kuma dama an sa masa kira da ke yayi yanka a yi aljini yana so a yanka albar da jini wani kuma sai a ce tsakiyar makabarta ne cikin dare wani kuma ce sai rana ta tsala tsakiyar rana ya samu qur'ani mai mai mai mai mai diba ya raba shi ya hau kai ina ga ba ya tsaya a kai abin da wani kuma za a ce tsarara wani kuma sai a raya cikin barkaki ma zai za a gaya ba ka fara kuɗi kuɗi dai dai karka ba wa mutane ba ba kai ba talauci haka za a ci shi ne abin da kai kira yi shi ne ayi shi ne ayi misalin da ake bayarwa wasu sun je gurin wani irin wannan malin malin din gurin zawayo ita mata mace ce ma ta je akan ƴaƴan da duk kusan su biyu ba su auri ba shine aka aiko wata ƴarsa ita kuma ba zawara ce ta zo ta kama ruwa ai shine amsar kawai ga ai zaran ba zawara ta zo kawo musu ruwa shine abin da nake gaya wasu mata nake to ka ga wannan ita ce amsa inda suna da hankali ga gidan ta ita koro ta akai amma sun je ita uwar na mallakan miji ƴaƴan kuma na neman miji ga ƴarsa nan an koro ta shi ya kasa kirɗe kirɗe ya sa ka daura kuma wani su wani sun zo da uba tsani buwar ba su ba ki da sai ila yau yi abadan ai in mutum ya ce zai baka riga sai ka duba tauyarsa ya take in Allah ya taimake ka kana da tauhidi ko wallahi ka ci riba rayuwa wallahi ka ci riba kai kokari tauhidin ka ya tsaya yawwa to saboda haka sai ma ne yake to أو ما دعي مع الله سيدي شك عبد الملك بن جريج عبد الملك بن جريج يرى كنت فقال سيدي سكلتك أمك يا سيدي mun faɗo irin wannan kalmar irin da su ɗan tamori ba sa ganewa aka faɗa ko tsakilar ka ummuka a larabci abin da ake nufi a ce mahaifiyarka ina ma mahaifiyarka ta yi wabinka wai haka an gane irin su wai idan ba lare bai faɗa shi kai yanzu ka gane wannan ba irin dare kai amma dai yanzu dan Allah duk wannan abun baka fahimta ba irin dare ba zagi ba ne yawa ashirku akfafikum min dalilin nan bi annabi ya kuma maimaitawa shirka tana kuya a cikin ku fiye da yadda dan tururuwa dan kiyaye yake kuya akan dutse a cikin duhu ala ku dirka bi kauli bi kauli yudhibu sigarahu wa kibarahu kin ba za ka gaya ba abin da in ka faɗa zai tafi yadda karamar shirka da babba ba aw sagirahu wa kabirahu ko kuma wato karama da babbar su je ma'ana ɗaya ne kane yake kultu bala ya rasulullah ce ba ni yawa kin Allah kane yake ta kul kullu yawmin salata wa ran yace kowace rana ga abin da zaka yi wannan da yawa ma muna biya wa yara islamiyya a addu'o'i da ake Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lamu wa shirku yau to ina ce addu'a kaga je ya ya Allah ina neman tsari a gurinka da yi shirka da kai ina tsari Allah ina neman tsari wa astaghfiruka ina neman gafara a gurinka ya Allah lima la a'lamu cikin abin da ban sani ba ne wa shirku an yaqula shirka shi ne mutum ya ce a dani Allah wa kula ko shi kwantace ka hada wa da kace ai wani ne ya bani Allah ne ya bani da wani ba dan Allah da wani ba wannan ai ana yi ko ai da shi an dauke babul din ai ba dan Allah da wani ba ba a so ka sa wannan wani da ba a so ba dan taimakon Allah sannan dole sai sannan ta shigo yawwa in ka sa sun ba to ba komai amma idan ka ce da ka haɗa su sun yi abu ɗaya kenan domin kwanciyarcin ne an gane ko yawwa shi kuma ba a buƙatar wannan a musulunci ba dan Allah da wani ba kuskure ne ba dan Allah ba sannan wani to an san wannan sannan din karamin aiki ne ba irin na Allah bane yawwa wannidu shi kwa kikiya an ya kula da yanzu shi ne mutum ya ce laula kula la katala ni kula kun ji ai ba dan wani ba da wani ya kake ba a so mutum ya jinginawa aikin Allah ka jinginawa dan adam ka hana Allah ya zama ya ce wa rabbi kullahu kufuwan ba ki da gini me gini tako tako ta Allah bai da sa'a a ce wannan laifin Allah shi ba su babu to wannan shi ne to na ga dama na ga kun daga mun lokaci yayi za mu tsaya a nan akwai abin da muka sanar cewa mata sun fara zuwa karatu akwai littattafan su da ake nema duk da dai akwai mazan da suke bukata amma na mata muka yi rubutu to Allah ya sa wani daga cikin dattijanmu ya ba da kudin guda goma to an sa matan already ma yanzu da shi suke karatu an ba wasu daga ciki sannan akwai wani bawan Allah da ya ba da kudin guda biyu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin Allah mu kafin zargi ya sa musu amizani sannan zan gabatar da dakta ga dakta Abdulrahman kun gan shi a gefe na nan. Da yawa alaikum assalam wa rahmatullah da yawa yau za su fara ganin sa a karatu wannan bawan Allah ke ji da tani bai bi wata uku da musulunta yauwa to shi za kai tsaye na zuwan gabatar da shi gashi na a zaune kuma ba abin da ya dame shi irin yanzu kawai ya kar gashi nan suna zo suna ta leko ka tashi da ya gaskiya eh yauwa eh ai to wannan shi ne zauna dakta sunansa Abdulrahman dakta Abdulrahman in sha Allah ta'ala muna yi masa fata alkhairi justice kuma nan za ku kai da su justice nan ga justice muna tare da su da su don masallaci iyaye eh kwarai ko ya kamata shi na gabatar da iyaye duk wanda ya gani a hanya zai gane shi dan uwa ne wato muna yi masa fita domin yanzu ya ma fi mu falala yawa ya fi mu falala ne yawa kwarai da gaske muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a addini kuma Allah madaukakin sarki ya wato ya yi riko da hannunsa da abin da yake ji tsoro Allah ya madaukakin sarki ya masa maganin sa muna roƙo Allah da sunayen da jawa Allah ya yawaita mana irin su dan ko shakka babu kamar yadda na gaya muku wato in ka kwaɗayin sa akan abin da ya shafi addini shi zai baka sha'awa kwaɗayi yadda yake so ya san abubuwa da addini fiye da wanda aka haifa a musulunci wallahi fiye da ita waɗanda aka haifa to gaskiya ko shakka babu na yi murna kwarai da gaske da zuwan sa karatu kuma ba wannan karatun ba duk karatukan da muke eh kusan duk mun gaya masa ya sani za a rika ganin sa na faɗi wannan ne domin kowa ya saba shi duk wanda ya ganshi kawai da ta'azzuraban gashi na mu an fahimta da kyau ko muna roƙon Allah mu da hutun sarki ya saka mu da alkhairi Allah ya biya mana bukata duniya da lahira za mu bala da suna da jawa Allah ba mu da muna mai albarka kamar yadda muke ta addu'a a da ni dan da Allah ya kiyamu da gafara Allah ya kula da bayansa injiniya Kabir mai rago da ya rasu dire sun da jide a wannan unguwar imamu da rubu Allah ya kula da bayansa Allah ya yabe masa kurakuran sannan alaihi nabi ya fara da yake fama da kafa kuma muna tashi a addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya yan uwa da suke mana wasiya da addu'a Allah ta biya musu bukatun waɗanda ta sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa a gaba Allah ta shiga lamarin Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ta gaba mu dukkan kunta Allah ta nuna mana kariya kariya ta gaba mu dukkan guje masa amma yadda za ku ga wannan fitilan mun faɗa ɗaya daga cikin yan uwa wanda yake da kusan dubu ɗari uku dawowa karatun nan gashi nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su kuma kamar yadda muka faɗa matashi ne wanda ya yi wannan gwajin da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin su Allah madaukakin sarki kada ya gajiyar da su ya saka musu da alkhairi Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبدأ